والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلهي نصرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك ونفعة أنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعطفة نور تحصلنا بها وتنتمينا إلينا من جو الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفثة السائرين وفتنة الحسدة القادرين وطغيان الغباة المتربصين وشماتة الأعداء القاعدين ومن شر الخلائق أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي آه وانا حديثا أبو إتشيشي دقى إمام مالك رضي الله عنه دقى نافع مولى عبد الله بن عمر دقى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتشي watan shi sai na abdullahi umar yakan ya suma sai hankalin shi ya tafi a falam ya fi salat lokacin da ya farfado sai bai rama sallah a nan wurin matsalar kamar yadda muka sani hadisi yana cewa rufiyatin aklam anin nadimi hatta ya staibis وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتل wata an ɗauke alƙalami a kan mai bacci har sai ya farka da wanda hankalinsa ya tafi shi yasa a nan wurin aka ce fadaha ba akulu domin ikmali ba hauka ba ne amma kuma wanda yake cikin shi baya tare da hankalinsa saraka ya ce fa za a ba'akluhu sai hankalinsa ya tafi falam ya fi salata bai rama sama to a a nan wurin matsalolin watan sun shafi mutane na ɗaya wanda ya aka yi mai ikimarin ma'ana kamar wanda ya suman kenan ko kuwa a mace ne haibar ko yaro karami ko ko kafirin da ya musulunta to duka waɗannan dai ya wajaba gare su su rama sallah idan suka shigo matan shi ita mai haihuwa idan ta shigo ta jirinta ya yanke kuma ta yi wanka ko ku ikdarin lokacin da zai ishe ta ce wanka ita da ɗan bambanci tsakaninta da mai ikmani ko misali kafirin da ya musulunta kafiri misali idan ya musulunta karfe shida saura ko shida da minti biyar rana bata fada ko idan musulunta a wannan lokacin ko da bai yi wanka ba har sai karfe bakwai to sallar azahar da la'asar sun waje ba kan shi sallar azahar da la'asar sun waje ba kan shi saboda mai saboda ya shiga musulunci shi watan sallar shi ya tarattab ala islamihi ne la'ala musulmi saboda sallah wajibi ne ga duk musulmi ko ba haka ba sabanin ita mace misali mai haila mace mai haila idan jinin ta ya dauke karfe 6 da minti 5 za a rana zai fada karfe 6 da minti 10 misali kaga wannan minti 5 din ba zai sa ta tsarki ba saboda idan ta yi wanka ta tsarki ta gama ba za a ce sai ta rama azhar da la'asar su ba ba su kanta dan mene domin ita tsarkinta yana tarattubi daga yin tsarkinta ne ba daga ɗaukewar jininta ba wata har cikin hukuncinta ne har ta samu jini tsarki ba ra kulle halin wata nan wurin dai idan mutum abin da ya sake cewa a zahar da la'asar sun hau kanshi saboda ana magana ne akan lokacin zarurin su ko lokacin zarurin a zahar da la'asar shine har fadawar rana kamar zarurin magriba da isha'i shine har fitowar alfijir saboda haka dole zai rama waɗannan sallolin idan ya zama cikin lokaci in ya zama ba cikin lokaci ba ne shi kenan babu rama salloli a kansa a sun yi saɓani misali kamar mutum ya yi igmai ya suma misali da la'asar sai ya farfado da ɗan ragowar lokaci kaɗan amma da ya farfado sai ya tuna da yi sallan asuba misali da ya tuna bai sallan asuba ba kaga nan lokacin kuma kila sallan asuba kadai zai isa idan yin sallan asuba lokaci ya tafi to malamai sun tafi a nan cewa dole zai rama sallan asuba to amma idan ya rama sallan asuba lokaci ya kare to zai yi azhar da la'asar saboda yanzu kuma lokaci ba saura ko ko ba zai yi ba to imam malik da wasu daga cikin a'imma sun tafi akan cewa dole zai yi sallolin da suka rage fatan matukar rakawoyi mun san ka'idar rakawoyi ko fatan idan mazaunin gari ne idan ya zama akwai miktarin abin da zai raka a biyar idan matafiyi ne idan ya zama akwai miktarin abin da zai raka a uku idan a zahar da la'asar ne suka wuce masa ne amma idan idan kaman kuma magriba da isha'i ne to shi kuma raka a hudu wannan ne wabihi ne mata abin da ake nufi da wannan kaga kafin ketowar alfijir raka a hudu shine zai isa ka yi magriba kuma har ka fara isha'i rana alfijir ba ta keto ba to dama kuma wajibin shine in dai kana da daman yin koda raka'a ɗaya cikin lokacin to dole ka yi shi to shi za ka ce miqdarin raka'a hudu wancan ko miqdarin raka'a biyar saboda zai isa ka yi raka'an ka guda hudu na azhar sannan kuma ka yi akalla ɗaya cikin raka'o'in la'asar kafin a ce rana ta fada ko kaga miqdarin raka'a biyar kenan wallahu a'lam akwai maganganu da yawa karkashin wannan matsalar misali mutumin da ya farka bayan gab da ke towa alfijir darin raka abu a nan malamai sun yi saɓani har yanzu shi wacce zai rama a ciki isha'i ce ta fi cancantan ƙaddamarwa ko magriba ko ko in ya zama misali darin raka abu ne isha'i zai ƙaddamar ko magriba imam malik da wasu daga cikin ayyuma sun tafi akan cewa zai kaddamar da magriba kan ka'idar mazhabar sa wanda ya gina akan tartibi ko mun san mazhabar maliki ya gina akan dole a kaddamar da sallan farko kafin sallan da take biyu wata watan dole a mura'atin tartibi wasu kuma suka ce a zai kaddamar da sallan isha'i ne saboda ita ce salatul waqti ita ce sallan wannan lokacin idan ya kaddamar da ita to alabashi sai ya sallan magriba kuma qada'an wallahu a'lam wannan dai matsaloli ne masu yawa tattare da wannan masail din ala kulli hali idan mutum yayi ijma'i watan kamar ya suma sai ya farfado bayan lokaci ya riga ya fita bai wajaba akan shi uku babu akan shi ya rama wannan sallan na lokacin da yayi ijma'i shine abin da ake cira daga fiqhun wannan hadisin na sayyidina Abdullah ibn Umar wallahu a'lam babu naumi an salati حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل أرص وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأقم الصلاة لذكري wannan hadisin arwace shi daga yahya daga malik imam malik daga ibn shahabin zuhri daga sa'idun musayyab anan sa'idun musayyab muka ruwa ce anna rasulullahi kawai sa'idun musayyab ko mun sani ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ya nuna cewa wannan irsali ne ko ba ta shi amma dai mun yi bayani a baya menene matsayin irsali irin na sa'idun musayyab sa'idun musayyab radiyallahu anhu ma an haife shi zamanin sayyidina umar ne watan khilafin sayyidina umar na shekara biyu aka rufe shi amma kuma duk da aka ya zama watan a cikin sahabbai ma akan tambayi irin su sayyidina abdullahi ibn umar ma mas'ala su ce ba su sani ba a tambayi sa'id ibn musayyib a matsayin sayyidina abdullahi ibn umar da ilimin shi da fiqhin shi yakan ce ni san abu wannan kuma yana nuna mana karatu mai yawa ba yana nufin kullum malami ya fi almajiri sanin komai ba kamar yadda misali yanzu ya zama mana aibu a ce wai malam bai sani ba ko malam ya ce bai sani ba a wurin magabata ban sani ba sharafu watan girma ne na malami ya ce ban sani ba a tambaye shi mun ba da kasan imamu malik ko lokacin da aka zo mashi da tambayoyi guda wurin ɗari daga wata ƙasa wani baya an ce daga misra wani an ce daga kurasan muhimmi dai an zo mashi da tambayoyi da dama ana duka kowace tambaya aka tambaye shi menene zai ce bai sani ba menene cikin wurin ɗarin nan bai fi kwara biyar ya amsa ba imamu malik ala jalalatihi ala makanatihi ala ilmihi a ƙarshe almajiran suka ce musu yanzu kai kana malamin shugaban malaman duniya ana jin ba malamin irin ka a duniya yanzu me za mu je mu ce ma mutanen garin imam malik ya ce ku je ku ce musu malik dan anas ya ce bai sani malik dan anas ya ce bai sani ba wannan yana cikin abin da su manyan malamai bayan Allah sun fi yabon mutum in ya ce bai sani ba kai in ya amsa tambaya mata tambaye shi ya ce bai sani ba su ya fi ba su sha'awa kan kowace tambaya aka yi mashi tana da amsa so da aka dai wannan wannan yana daga cikin tawazun bayan Allah yana kuma nuni da girman su ne Allah ya kara masa yarda to shi sai ibn musayyab yace manzon Allah ya ce wannan hadisi kaga har yanzu dai matsalar da muke yawan maimaita ta wannan hadisin in muka kalli wannan isnadin nashi za mu ce mursali ne mutum mai dan mai dan ABC din karatunsa a wurin sa da an ce hadisi mursali ne ya nuni mai rauni ne ko ba haka ba to amma yana nufin wannan hadisin mai rauni subhanallah ba ya nufin haka ko misali daraja wannan hadisin na daidai yunus ya roce shi daga ibn shihabin zuhri daga sa'id ibn musayyab daga abu huraira da isnadi muttasil yana nan a cikin sahih muslim yana nan a cikin sunan abi dawud yana nan a cikin sunan ibn majah saboda haka hadisi ya ingantacce dan haka ɗan uwa watan yawanci shi yasa malaman hadisi suna cewa kuskure ne a gaya maka matanin hadisi mutum ya kawo hadisi ba isnadi ba ba ce a kala akbara ni fulani akbara ni fulani kawai ya faɗa hadisi ka ce zaifi ne ba kuskure ne ba a san haka misali kawai mutum ya faɗa hadisi kamar yanzu misali sai na zo kawai na faɗi matanin wannan hadisin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana kafala min khaybar asra hatta idza kana min akhiril layli arrasa sai kawai mutum ya ce zaifi laifi dan mene dan yawancin ba ya tarattab akan isnadi isnadi to so da yawa zaka sami hadisi matani guda daya yana da isnadi 50 daga cikin su kila na'am ko 100 ko ɗaruruwa ko ɗaruruwa matani ɗaya zai iya samun isnadi 300 duk an ruwaice shi ta wannan hanyoyin to misali daga cikin wannan hanyoyin 300 kila ka samu misali misali hadisin man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar mun sani cewa hadisi ne mutawatir ko daga cikin wanda aka rawaita daga wurin su al-asharatul mubashshiruna bil janna gaba daya ba amma riwayoyin su mafi yawa gaba daya ba su inganta ba wata riwayoyin hanyar da aka yi riwayar ta hanyar hanyar akwai masu rauni a cikin asanis din da aka rawaita daga sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman misali to kaga wannan ba yana nuna hadisin man kazaba alayya muta'ammidan bal yatabawwa maqadahu minan nar bi kanta ba a'a zai yi wani riwaya daga cikin riwayoyin da aka ambace da wuya ka sami hadisi ingantacce face sai a cikin isnadansa akwai wani isnadi wanda yake wannan isnadin da rauni aka rawaito shi da wuya shi yasa akwai wani ka'ida da malamai suke bi wanda ake cema al-mustakhraj al-mustakhraj shine ka zo ka sami littafin mawallafi kamar misali sai in sami littafin sahihul bukhari sai a ce to za a fitar da don hadisan sahihul bukhari amma ba ta isnadan sahihul bukhari ba hadisan su ne amma da wani isnadi daban ba isnadin bukhari ba to yawancin littafin mustakhraj nan zaka ga hadisan su ne amma kuma hadisan isnadin bai inganta ba saboda shi ne mustaqbalin bai shartanta ma kanshi sai ya inganta ba shi ne kawai yana so ya dace da ni ainihin littafin a cikin matan abinda duka nake so in ce kuskure ka zo ka ga matanin hadisi idan ba ka yi ihaba da asanit din da hadisin ya zo da shi ba idan ka yi ihaba ka yi bincike ka karada dukkan asanit din da wannan hadisin ya zo a ciki kaga cewa dukkan su masu rauni ne to zaka cewa wannan hadisin mai rauni ne amma idan baka yi ihaba da asanid ba to ba a faɗin matani kadai mutum ya ce mai rauni ne sai ka nemi wannan matanin da wani isnadi a cikin isnadan da aka rubuta hadisin zai yi da wani isnadi ya inganta da wani isnadi bai inganta ba wallahu alam so ala kulli hali duka wannan kuma ba yana nufin wannan isnadin da muke kai shi ma bai inganta ba sharadin imamu malik yana karban irsalin sayyiduna sa'id ibn musayyab Allah ya kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hina qafala min khaybar lokacin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga khaybar mun sani khaybara yaki ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya yaki kusum din yahudawa na khaybar a saboda naks din da suka yi na iman din su da alƙawarin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faru an yi sabani a shekaran da aka yi shi wasu ce shekara na shida bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi bayan dawowa Hudaybiya kai tsaye wasu ka ce a'a Hudaybiya a shekara ta shida karshen shekaran aka yi saboda aka kaibara an tafi a farkon shekara na bakwai ne saboda an tafi a cikin kamar karshe karshen Muharram farkon Safar na shekara ta bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mun sani dai Khaibar ita ce yakin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ma sayyidina Ali radiyallahu anhu wannan babban shaidan da yi masa ko a cikin wannan yakin bayan an zo an yi kwana da kwanaki lokacin da suka hango manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai suka shiga ihu suna Muhammadu bin Khamis Muhammadu bin Khamis suna suka juya da da da irin majin giransu sun fito da za su je gona suka juya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shikenan tunda an gansu a hada da majin girai ko sun juya a wuri shikenan wannan yana nufin an ci su da yaki inna idza nazalna fi sa'ati qaumin fa sa'a sabahul munzari a munzari na fa a sai amma da aka suka kulla kansu aka kwanaki an yi an ya ta guduwa musulmin nasu to har dai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu dai shikenan tunda alaman an fara gajiya yace to gadan ofin rayata rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu yace gobe zan ba da tuta ga wani mutum wanda yake Allah da manzansa suke san shi suke san shi a irin yarenmu a shi ma yake san Allah da manzansa ko aka ce sai na umar radiyallahu anhu yake cewa bai taba burin a ce ya so shugabanci ya so jagoranci ba sai wannan rana lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo shi rayan ma har dage ya rika yi ta cikin jama'a ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hango shi ya kira shi saboda ba wanda ba ya san wannan babban shaidar sai na rasulullah ya duba ba sai na ali ya ce a nemo shi duk dai mun san kisan shahararriya yana ciwon ido manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tofi a idan nasa ya ce sai ya dawo har ya kasa gane wace idansa ce da kafin ya zo take ciwo wani riwayan kuma ce sai ya zama ya fi gani da idan wanda da take ciwo wacce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi tafiya cikinta ya ba shi raya kuma aka buɗe haibara a wannan rana kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yufta biye dihi aka hadisin ya ce za a yi fato a hannunsa to kuma Allah subhanahu wata'ala ya cika wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alkawarinsa aka sami wannan fato aka sami ganima mai yawan gaske wanda akwai darussa muhimmai a ciki akwai wani wanda yake khadimin manzan Allah ne a haibara din nan khadiminsa ne na gidan manzan Allah wannan muhimmin darasi ne yana hidima ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka zo aka gama khaybara sai wani irin samun karb da ake cewa stray bullet ko sai ya kucce sai ya zo ya same shi to ya zama dalilin wafatinsa sai sai sahabbai suka fara mashi murna suna hani Allah ga aljanna irin ai kai shi ke dan kuma sai aljanna tun daga ka kadi manzo Allah ga kai shahada manzo Allah yace wani ga muku yace igiyar da ya dauka akwai wata igiya da ya dan dauka a wurin Khaibar din igiya kawai an gama yaki ya dauki wata igiya ba riga an raba ganima ba yace ina gani ga nan tana cin shi da wuta kadimi ne fa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ga tana cin shi da wuta wannan igiyan da ya dauka ba a raba gani ba to kaga wannan yana nuna mana cewa watan gwargwadon girman kusanci gwargwadon girman laifi watan karamin laifi a wurin wani babba ne a wurin babba saboda wanda Allah subhanahu wataala ya tashi da manyan bayan Allah dole ya mura'ati kufas domin karamin laifi zai iya zama dalilin nisan shi kwarai da gaske kuma a wannan yakin ne manzo Allah ya yi ma Amir ibn al-Aqwa hadisin Bukhari shi ma na sayyidina Umar yi mishi wannan albishir wanda sayyidina Umar aka zo ana tafiya ya ji Amir ibn al-Aqwa na rera waka ko wallahi law wallahi mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina sai na rasulullah ya ce wane ne wannan yake rera wannan kuda kuda irin wakan da ake rera ma dabbobi da suka da sauri ra kuma ya ce waye yake wannan aka ce ai amirul akwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a Allah ya ji kansa sai sayyidina Umar ko da yake a riwayar Bukhari ba ce sayyidina Umar ba aka ce wani daga cikin sahabbai to amma dai sayyidina Umar ne a yake cewa Allah sarki wajabata ya rasulullahi laula amta'atana bihi ce manzo Allah ta tabbata ce amma da ka bar mana shi ka raya mana shi ka bar mana shi ya ci gaba da rayuwa ta da laula amta'atana bihi duk da Allah ne mai kashewa ya raya amma sai na Umar kuma ya yi kowa sanin wannan ya fi kowa sanin cewa manzo Allah baya rayawa baya kashewa to amma dai shi yana ganin cewa watan anan zai yi da yin Allah ne kuma sannan in ya faɗi wannan ba yana nufin ya jingina wa manzan Allah wata sifa ce daga sifofin Allah subhanahu wata'ala ba haka hadisin yake a cikin bukhari waje bati a tabbata arsa da ra'am ta tana ne da ka mata amu da rayuwarsa saboda mun san in ka ce mutum Allah ya ji kansa shikenan ta tabbata Allahu a'lam kuma dai a Khaibara ne abu mafi girma aka sami ummul mu'minina Safiya bint Huyayy ibn Ahbab mun san kisan Allah subhanahu wataala ya kara mana albarkan su a asra hatta idza kana min akhir al-layl arras wata ce asra shine tafiyan dare ko subhanallazi asra bi 'abdihi laylan isra'il tafiya da daddare kenan hatta idza kana min akhir al-layl har lokacin da ya kai karshen dare arrasa wata arrasa shine mutum ya kwanta a ƙarshen dare gaba da watan sunsun ne ya akhir sannan mutum ya kwanta to ana cewa mutum wanda haka a rasa watan ya kwanta a da ƙarshen dare gaba ɗaya an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin tafiya ya ga watan raunin sahabbai da gajiyawa su da tafiya sai yake cewa to shikenan tunda dai haka ne bari mu huta alabashi bilashi kuma sai ya ya mana gaji ya mana gaji irin wannan gadin da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gadin ba wai gadin abokan gawa kamar yadda wasu suka lura da kalmar fazi'a suka dauka cewa gadin abokan gaba ne akwai irin na gadin abokan gaba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a wurin jihadi ana tafiya sai sai sai za a kwanta sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai wane ne cikin ku zai mana gaji mu mu kwanta shi kuma ya tsaya karye bacci amma ya hau sama dutse ma ya rika hango abokan gaba in gari ya waye bai bacci ba to na ba shi aljanna to haka dai wani daga cikin sahabbai ya ce a ya ce ayi ne ya rasulullah ya hau sama da aka waye gari manzo Allah ya tambaye shi ba kai bacci ba kaza ce shi kenan ya ce to shikenan ka tafi aljanna sallallahu alaihi wasallam to wa qala li bilal ikla lana subha yace ka kula mana da asuba wata ka kula kai mana tarakkumi ka jira mana lokacin asuba yayin da lokaci yayi sai ka kai tanbihi wa nama rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa ashabu anan nama in yazo a kaina ko kanka sunan shi bacci amma a cikin lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda abin da ya fadi a ingantaccen hadisi innahu la yanamu kalbi ko inna ma tanamu aynaya wa la yanamu kalbi idanuna ne suka yi bacci amma zuciyata ba ta bacci da saboda haka za a kira abin da ya bacci irin na ido amma dai ba bacci bane don zuciyar ba ta bacci kullum tana farke ba da mai suka ce to in kullum tana farke ya za a ce kuma ma bilal iklala na subha alhali zuciya tana farga ta ce eh za a ce mashi iklala na subha ko da zuciya tana farke don mene domin ai in kana kwance ka rufe ido ba za ka san albijir ya fito ba ko da idan ka biyu amma ka rufe ido ba ba haka ba ba za ka san albijir ya ke ba so da ka irin wannan kala din na idan albijir ya ke to ya sanar to kuma ma dai gaskiyan magana duka matsalar ba haka wani dan wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya sani wanda yana ganin mutane ta bayan idan sa a shi ba idan shi ne sharadin ganin sa ba ko wannan kama haka ne inda ni ne ko kai in muka kwanta muka rufe ido ko da zuciyar mu na farke wata ba bacci muke yi ko hutawa muke yi to in alfijir ke to ba za mu sani ba ni da kai to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma cikin lamarin sa abin ya wuce haka dan ba haka bane wanda dai yana sallah hadisin bukhari da muslim ko yana sallah yana gaya masahabai wallahi su daidaita sahun su ba su gyara sahun su domin wallahi yana ganin su ta bayan shi kamar yadda yake ganin gaban sa sallallahu alaihi wasallam ko yana ganin bayansa kamar yadda yake ganin gabansa sallallahu alaihi wasallam to dan haka ne ashe kawai matsalar ita ce an zo da wannan matsalar ne dan a koya al'umma wata hukuncin daga cikin hukuncin hukunci wannan kan jamhurin malamai abin da suka faɗi kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan domin a koya wa al'umma wani hukuncin ko kamar yadda zamu zo mu karanta a cikin sayyid bukhari cikin muwatta malik dinnan inni la'ansa au unsa li asunna wani riwayan kuma inni la'ansa wa unsa ko wa unassa li asunna ni ba na mantuwa ko ni nakan manta ko a mantar da ni amma ba dan na manta ba ne sai dan in sunantar da wani abu ko san sunantar da wani abu domin ana so a ɗauki abin a aikace duk yadda ka ɗauki abu a karance in ban gan shi a aikata ba to da sauranka a karatu duk yadda ka ɗauki abin shi yasa aka ce har ibn rushdi da ya je maka zai da ya kuskure ibn rushdi ta ga dai shi ne a zamaninsa ƙarshen fuka hawa kenan ba faƙihi irinsa amma da ya je maka sai da ya rubi ya nemi waɗannan umiyan wanda ba san komai ba suka rika nuna mashi dan mene su sun saba ai saba yin aikin hajji har ma hajjantar da umrantar da mutane su amma ba malamin ne shi ko malami ne ba abin da bai sani ba takarda ba ma da yake ba idan sa bai taba gani ba an ce imamu abu hanifa ta numan duk ilimin sa lokacin da ya zo aikin haji yake cewa ya ce wallahi abin mamaki a haji hallaku ma hallaku wajen mai aski gyara hudu ya ci nashi mai aski yaski ba sai daga cikin yaski a zalunci ai ba ka samu ni da wani ummi yace gyara hudu ya ci nashi ya zo ya zauna sai ya zauna ba ta barayin alƙibla ba sai ce a ka kalla alƙibla saboda ibada ne wannan nusku ne saboda haka kalla alƙibla shi ne abin da ake so za a maka aski ce to yace daya ya zauna ya fara mashi aski baya ya shiru yana ana mashi aski yana abin da ya ce a malam kai zikiri saboda wasu kafiran ai shi ma nusku ne ana yi ana son ai ta zikiri fa idza qadaytum manasikun fazkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra ko ai ta zikiri ya ci gaba da zikiri ya gama a aka gama haski ya tambaya nawa ne kudin ya ce a ai nusku ne ba a ciniki nusku ne ibada ce suna ga ba a cinikin ta zaka zo kai ciniki zaka kira sallah ai ba a ciniki da kai ka kira sallah ba a ciniki da kai kai limanci ko ba haka wadan mene domin ibada ce shi yasa wasu malamai suke gani bai ma halatta ma ka karbi kuɗi akan waɗannan ba ya halatta ba ko da yake dai matsala ce ta sabani wasu mutu ashiruna sun lura da raunin zukata masu zuwa suka ce ba laifi mutum zai iya karba a matsayin an tsayar da shi an hana shi kila ya tafi ya je ya nemi abin da zai ci amma dai a ka'ida ibada ce saboda ibada ba a cinikinta saboda haka ne wannan abubuwa ne wanda za ka gansu watan ga su kiri-kiri karatu ne mai zurfi amma kuma karatu ne na sai wanda ya saba da abin a aikace wallahu alam na? ok cikin abubuwan na manta na kudin a kan iklalin soha to saboda haka dai ala kulli halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya baya wuce baya bacci kawai wasu abubuwa ne ake yi domin a koyar da al'umma wallahu ta'ala wa ashabu da sahabbansa wa kala bilal ma qaddira lahu bilal ya tsaya kiyayewa da gali da kula abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara masa zai iya na kula ثم استند الى راحلته وهو مقابل الفجر sai jingina da abin hawan sa dabbar sa kenan yana kallon alfijir ya tsara ma alfijir wato inda alfijir zai fito ido yana jira ta yi kawai ya yi ilani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa ghalabatu aynahu sai idanunsa suka rinjaye sa zamu ga me ya faru da shi a hadisi ne so فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتاشي با بلال ما بفركا با صحابي ما بفركا با هر سيد رانا تفش ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاشي بسوري faƙala bilalun a watan shi fazi'a fi gairin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ne firgigi ko amma manzo Allah ba za a jingina mashi irin wannan ba a larabci za a zai iya kalmar za ta iya shiga amma mu a Hausa kalmar wata iri ce saboda haka ba za a faƙala bilalun wannan wannan ladabin an samo shi daga wurin sahabbai ga manzon Allah wata rana an tambayi wani daga cikin sahabbai ina zaton Uthman ibn Mas'ud ne aka ce mashi anta akbaru am rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce rasulullahi akbaru minni lakinni asannu min an ce da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne babba ce a ce manzo Allah ne babba sai dai shekaru na haka na duniya sun yawa na haka ana son ladabi ana son mura'atin abin da mutum zai faɗi a cikin janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فقال بلال بلال يتي يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك والله abin da ya ɗauki ranka ko Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sun mai yusuf lokura ba a to saboda haka anan wurin shi ne ake kira al'adubin nafsi watan bacci kamar karɓar rai ne allah ya ɗauki ran mutum ne bacci kama ya tashi farkawa sai ya dawo shi to amma ɗaukar ran a wani matsayi ne wannan kuma malamai sun tabbatar da wannan sosai masana na zamani watan yaya bacci yake kamar rasuwa a nan kalmar nafsu malamai sun yi maganganu da yawa shi nafsu tana nufin rai ne ko tana nufin kai kanka nafsu ita ce ruhu abinda ake amfani da shi a ce a ruhu ko ku ba ita ce a ruhu ba to malamai bayan Allah dai sun yi maganganu da yawa akwai wanda ma ya wallafa littafi musamman akan bambanci tsakanin kalbu da akalu da nafsu da ruhu amma dai wasu da yawa suna ganin cewa duka ana itlakin su a matsayin abu daya wasu kuma suna ganin a'a ba abu daya bane saboda ruhu a duka qur'ani ba inda Allah ya ce garan da yayi ta garan da zai karbe ta ita alamul amri take yasalunaka anil ruhi kullu ruhu min amri rabbi ita a amru take ka san amr din guda biyu abubuwan guda biyu ne alalul khalqu wal amru khalqu daban amru daban to ita ruhu tana cikin amru ne shi yasa ba inda kaji Allah subhanahu wataala ya ce ga ran da zai kashe ruhu babu ko sai da a ce an raba ruhu da jiki sai a kai nan musulmi aljanna a kai nan wuta wuta ko a kai ta wani barzahu ko kaza haka dai a za a ce ita ga ran da ita ma za a karar da ita don mene dai ita ba ta cikin duniyan da yake ta'allaka da samuwa da mutuwa ko kurin farkon ta ba ce an halice ta ba sai aka ce sai dai a summa yub'athu fihi ruh ko yunfakhu fihi ruh ko da Allah saboda bai dai kullu amru min kullu ruhu min amri wallahu a'lam kuma amma ita nafsu daban Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wani Allah ya tawaffal anfusa saboda haka ita nafsu kuma ya ga wani tana mutuwa ya ayyatu han nafsul mu'mina irji'i ila rabbiki ko rabiyatan mardiyya to saboda haka dai wallahu alam wasu ke ganin cewa da bambanci tsakanin su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iktadu sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ku tashi ku kora dabbobin ku a bar wannan wurin anan akwai matsaloli da yawa za mu ci tahlil din a gaba watan me yasa aka ce iqtalu to amma malamai sun yi maganganu shin watan dalilin shine haza wajin fihi shaytan kamar yadda zamu ji a hadisi ne zuwa to amma anan mun sani idan mutum ya farka bacci ka'idan shine man nasiya salata falyusalliha idza zakaraha saboda haka ka'idan shine mubadara da adadin sallan ana farkawa da haka bai halatta mutum ya jirkita sallan ya ce bari kara gaban je wani wuri sannan yi ba don haka wasu malamai suke ganin wannan matsalar na iktadu watan mansuki ya ce an share ta a yanzu bai halatta gare ni ko gare ka mu zo za mu mun tashi bacci daga wani wuri mu ce bari mu dan matsa mu bar wannan wurin da muka farka ba sannan mu sallah dole kana farkawa ka yi kokarin mubadara da sallah musamman dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya san wajibi ne shaytan ni da kai ba mu san wannan ba a sallallahu alaihi wasallam to sannan wasu kuma suka ce a'a kamar malaman mazhaban hanafiya kenan wanda suke ganin bi halin min al ahwali bai halatta a yi sallah a lokacin da rana take fitowa ba suka ce abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iktalu saboda a daidai lokacin rana take fitowa to ya ce musu iktalu ne dan su matsa su bar wurin wata a bar nan wurin a dan kara gaba rana ta zama ta gama fitowa sannan sai a yi sallah saboda su a wurinsu har sallan farilla ba za a yi ta ba idan rana tana cikin fitowa haka har sallan farilla ba za a yi ta ba idan rana tana fada ba amma kamar yadda muka sani malaman mazhaban malikiyya da shafi'iyya sun tafi akan sabanin wannan mazhaban su shine fa yusalliha idza zakara saboda haka in ya tuna ta sun ta sallan farilla ne to dole ya yi ta a daidai wannan lokacin da ya tuna ta ko da wace sallah ce ba a tura wahidan sai suka tashi dabbobin su tabi shay'an suka kora suka tafi haka dan suka matsa gaba kuma amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bilalan fa aqama as-salat sai manzo Allah ya da ni Allah su tabbata a gare shi ne sai na bilal murni ya tsaye da sallah ya kama anan an yi sabani shin idan mutum ne gabatin sallah kamar za a yi ƙaza'i jama'atan akwai kiran sallah ga masu ƙaza'i jama'atan ko babu kiran sallah akwai iƙama ko ba iƙama imam malik da imam shafi'i sun tafi akan cewa lallai babu kiran sallah amma akwai iƙama domin hikiman kiran sallah shine a kira mutane zuwa ga sallah a lokacin da wannan su ƙaza'i suke zo da kiran sallah akan su ai bai mata su ba amma iƙama za a yi saboda fa'amar bilalan ta aqama wasu kama da imamu tsauri da wata riwaya daga ahmadu muhammad suka ce aiko ikama babu kawai za a zara sallar to amma ko shi a mazhabin malikiya idan misali ana tsoron in an tsaya ikama sallar za ta lokacin sallar zai iya fita ya halatta ka tara sallar ba ko ikama ko a malikiya misali wannan da duka furuz ne kaddarawa ne amma in ba haka ba ai kaga mawuyaci ne a ce dalilin kama kada ya ce lokacin sallah yau sai ka rage karatu inda za ka ina akwai zagar babbar da kace mu du'a bata mai kawai da zuwa ko ba haka ba to amma ne suka kaddarawa ne misali in har haka zai faru to amma zaba malikiya ma sun tafi akan cewa idan ana tsoron fawatul waqti da tsayawa yin ikaman to za ka iya ka cika sallan kawai ba ikama ko kuma kawai misali sallan saura minti ɗaya ta fita lokacin da ya fita ka kana tsayawa ikama kila baka gama ikama ba ma cikin minti ne lokacin ya riga ya fita domin inda ka zaka sami koda raka da a ciki koda lokacin ya fita ai ka sami sallah cikin lokacin da man adraka raka'atan min as-subhi qabla an tatlu'a ash-shamsu faqad adraka as-subha wa man adraka raka'atan min al-asri qabla an tagruba ash-shamsu faqad adraka al-asra to anan Imam Malik ma ya tafi kan cewa ba da yi kawai ka tada takbiratul ihram kawai Allahu akbar bi sallaka to amma dai wannan su su sauri suka tafi akan gaba ɗaya ma ita wannan sallar ba ikaman ba a zane shi kuma abu hanifa ta numan ya tafi akan cewa a dole sai an yi ikama sai an kira sallah saboda akwai riwaya da yace aka kira sallah sannan aka yi ikama to amma dai duka maganganu ne domin kuma ita kanta kalmar ikama takan zo da ma'anan kiran sallah ita kanta azan din kuma takan zo da ma'anan ikama saboda haka ba dole in kai ci ikama yana nufin ikama ne ba kiran sallah ba saboda kamar wancan ina go a bainan iqamatayn na wancan hadisin ko kaga ana nufin azanul awwal da azanul thani ne wallahu a'lam fa salla bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci asuba yayin masa sallan asuba kaga nan ba a faɗi an yi rakatayin fajr ba ko da yake harshe akan wannan an yi saɓa imam malik ya tafi akan cewa ba rakatayin fajr ga mutum idan ya sami kanshi a wannan yanayi wajibinsa shine gaggauta ya idar da sallar asuban da take kansa ta farilla wasu a'imma kuma har da wasu daga cikin malaman malikiya kaga nan shine irin matsalar da nakan ce zai yi matsala daga cikin malaman malikiya kamar ashabu da ali ibn zayyad a cikin malaman malikiya sun tafi akan cewa dole sai yayi kabarin watan ita ma rakatayin fajr domin ka san akwai sabani akan rakatayin fajr farilla ne ko ba farilla bane akwai masu ganin rakatayin fajr farilla ne kamar yadda akwai masu ganin sallar wutri farilla ne na cikin dare ko da yake da wannan duka maganganu ne wanda yake marjuhai abin da ya inganta karfi shine salloli biyar dinan su ne kadai farilla saboda hadisin arabi ko wanda yazo ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi menene Allah ya rubuta mashi na sallah ya faɗa masa ya tambaye shi menene Allah ya rubuta mashi na azumi ya tambaye shi menene bayan nan bayan ya gama faɗa masa yace wallahi la azidu ala hadha wala anqusu yace wallahi bazan ƙara ba bazan rage ba iyakan abin da zan yi kenan kaga ma'ana ba zai taɓa yin nafila ba ko ɗaya ke don haka ba zai rakata yin fajiri ba ba zai shafa'i da wuturi ba ba zai ko ba don waɗanda manzo Allah ya gama sunan hamsu salawatin fil yawmi wal layla to kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wani riwaya yace wanda yake son ya ga dan aljanna to ya kalli wannan mutum wani riwaya kuma yace aflaha ar-rajulu bi sadaqa sura kai muna mana cewa dai ainihin abin da suka farin lai su ne waɗannan ko da yake rakatayin fajiri da wuturi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa barin su ba a rayuwarsa domin ta hanyar da ake gane abu watan ko suna ce mu akkada ce ko abinda wasu ke ce mu suna wajiba shine a ga manzon Allah bai taba barin abin ko amma idan aka ga abu jiya muna magana da wannan kwana ke gaya masa daga cikin sunan akan so idan mutane suna neman su dauki sunna su mai da shi kaman farilla to ka dan rika yi kana fashi shi ma kuma abin da ake so ne a nan gurin idan abu sunna ne sai aka ga mutane suna neman su kankan wannan sunnan suna neman su mai da shi kaman farilla ne to yana da kyau kaɗan rika wannan abin kana fasawa domin gudun kada su je su ɗauki wannan sunan su mai da kafarullah su fada cikin illan da ya fi tare da mururul wakti ci gaban zamani har a zaci cewa wannan sunan farilla ne Allah ya kare sun makala hina gaba salat sai ya ce bayan ya idar da sallah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salata bal yusalliha idza zakara wanda ya manta da sallah to ya sallace ta idan ya tuna ta fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi Allah subhanahu wa ta'ala yana fadi a cikin littafin sa aqimi salata li dhikri ka tsaya da sallatan ambatona ko da yake ibn shihab wannan ayan an karanta ta da riwaya ko da qira'a wata qira'a ce aqimi salata li dhikra ka tsaya da sallah din tunawa to akimin salata lizzikra shine ya dace da wannan mahallin shahid din dan tunawa saboda aka arwaye wannan hadisin a wani riwayar nashi da wannan lafazin daga ibnu shahab bin zuhri ne akimin salata lizzikra ba lizikri ba wanda yake akimin salata lizikri shi kuma yana magana ne akan wani mas'ala wanda zamu magana akan sa man nasiya salata fal musalliha idza zakara wanda ya manta da sallah to ya sallace ta lokacin da ya tuna ta anan wurin malamai sun yi maganganu da yawa mutumin da ya manta da sallah ya danganta da yawan sallolin ko inda zai sallace su mun sani imam malik ya tafi akan cewa idan sallolin ba su ci sallah biyar ba salatai yin yaumi wal lailati kenan ko to to abin da ya wajaba ga wannan mutumin shine ya koma ya fara sallan farko misali mutum ne ya manta da sallah ita ma yi ta gaba'an saboda tartibi mura'atul tartibi a wurin imam malik wajibi a sallolin da suke kaɗan ne watan bamban nisan bayar amma misali ka tuna sallah ce ta kamar shekara hudu ko biyar su wannan kan ai bayan da za ka yi sai ka yi ta a lokacin da ya dace da ita idan sallan la'asar ne ka taɓa mantawa shekara uku da ya wuce sai yanzu ka tuna kuma kana daidai lokacin azahar ne sai ka bari in ka idar da azahar ɗinka lokacin la'asar ne kai sallan ka ta la'asar ta lokacin to sai kai ka faɗi wancan abu hanifatan noman ya ce a shi a wurinsa idan lokacin wannan zai fita idan lokacin wannan da ake ciki zai fita to dole ne ka fara adadin wannan saboda maimakon ka yi kaza aini to me yasa ba za ka yi ƙaba'un wa adawun ba kamar yadda ya zo a maganar sa'idun bin musayyar saboda shi a wurin shi za ka fara a dadin wacce kake ciki ita ta yanzu ka yi ta idan ka yi ta ka idar da ita to sannan sai ka yi ka za'in wancan in kana tsoron fitan lokaci in baka tsoron fitan lokaci dole ka yi mura'atin karti amma in kana tsoron fitan lokaci to dole ka fara a dadin wacce kake ciki sannan ka zo da kaza'in masu zuwa wannan a cikin malaman mazhaban malikiya ma akwai wanda suka tafi zuwa ga wannan fatawan kamar ibnu qasim imamu ahmad ibn hanbal a afwan abu hanifatan nu'man ya tafi akan cewa ko da sallan shekara 60 ahmad ibn hanbal ne da zance da farko ko da sallan shekara 60 ne in ka manta to dole kai mura'atin tartibi ko da shekara 60 ne in ka yi ta sai ka rama duk wanda suka zuwa bayan ta eh ana shi fahimtar to amma ka san addinin musulunci inna hadha ad-dina la yusrun wa lan yashadda ad-dina ahadun illa ghalabahu addinin musulunci sauki ne ko yassiru wa la tu'assiru bashiru wa la tunaffiru saboda kaga wannan wani abu ne wanda domin shi a wurin sa Ahmad ibn Hanbal bai ga yanda za a manta ma sallah kuma wannan fatawan nashi kun sa abin mamaki a wurin wani ummi ya sami wannan fatawan wannan fatawar ta a wurin wani ummi wanda bai san ta dama ake karatu ko ta hagu ba akwai wani ummi da ruwish sufi ana ce mishi bishirul hafi bishirul hafi watan bish mai tafiya ba takalmi wata rana suna magana da abu hanifa da imamu ahmad da imamu shafi wannan shahararren da kisa ce duka wanda suka wallafa tabakatul hanabila sun kawo wannan suna magana irin abu haifu juna hanbal yana faɗin waɗannan mutanen sun ƙi karatu kawai su je sun karatu sun zauna sun ƙi karatu sai wai su su zauna wai su ibada ibada ba karatu ibada ba karatu ne amfani shi yana ta magana dai imamu shafi ya ce ka rike bakinka akan mutanen nan bayan allah ka rike bakinka ka daina faɗin abin da ka so akan su ya ce da allah ka su ya ce to a kira wannan a tambaye shi ya sani sai ga shi wannan bawan allah ya zo ce ya zo cewa aka kira shi sai ya ce mashi kai a ganinka mutum ne ya bar sallan a zahar da la'asar da magriba da isha'i har asuba ta yi a kansa sai ce to ya ce a karatu irin naku a karatu irin naku to shi kenan zai rama su gaba ɗaya sannan ya sallan wannan lokacin ya ce amma ni a irin nawa karatun an ce ya tambaye shi ya ce wai da irin karatun ka kake so amsa maka ko da irin karatun na ya ce ka amsa min da irin karatu na sai ya ce to a karatu irin naka zai rama a za'ar da la'asar da magriba da isha sannan yin sallar lokacin ya ce kuka irin na karatu ba ya ce ai bata ma taso ba ba ba ya bata ne gidansa bata ma taso ba ya ma za a ya ce wannan bawa ne mai manta ne gidan shi sau da ai bata ma taso ba ce wai baba ya manta ubangiji ya manta sallah ne ne ma ya taso da wannan magana ai bata ma taso ba aslan to saboda haka imamu ahmadu na hanbar shi ba sai ce a to haka ni a shi bata ma ta zo ba a manta sallah da haka ko ni shekara 60 mutum ya manta sai ya rama gaba daya dan bata ma ta zo ba a ce ma mutum ya manta sallah to to wannan ne kenan wallahi alam dan haka dai a wato wannan akwai wasu abubuwa wanda wanda mutane suna samun su saboda hasken imani albarkacin hasken imani sai Allah ya haskaka mashi sai ya sami ilimi irin wannan ne ake cewa a wa man yattaqillaha a in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in tattaqullaha yaj'al lakum furqana idan kuka ji tsoron Allah to Allah subhanahu wataala zai ba ku furqan abinda ake nufi da furqan kalman furqan an ta samu asali ne daga farraqa farraqa watan abin da ke rarrabewa magirbi wanda yake rarrabe daidai da rashin daidai shi kenan sai kaga mutum saboda jin tsoronsa da ubangiji da yin aiki da abin da ya sani don yanzu da yawan mu za ga ilimin mutane mai tsananin duhu ba a gane karatu don mene don ba a aiki da abin da aka sani shi ko Allah ya sharɗanta duk mutumin da ya aiki da abin da ya sani to zai gadar masa da ilimin abin da bai sani ba man amila bima alima aw rasahu Allah ilma ma lam ya'lam to wannan dai shine furqan shine watan aiki da ilimin da aka sani wanda duk wanda ya same shi ya sami cikakken jin tsoron Allah sai Allah ya bashi sai ya rika gane daidai da kuskure wani lokaci kanshin ma zai rika ji in bawan Allah na gare su sai ya rika jin kanshin shi kawai wannan mutumin kirki ne in mutumin banza ya zo sai ya rika jin kanshin mutumin banza wani mutumin banza ko ko ko mutum ya yi wani irin nau'in laifi in ya shigo sai ya rika jin warin laifin ko kamar yadda wani bawan Allah ya shigo masaidina Uthman ibn Affan ko radiyallahu anhu yake cewa wani kuma zai shigo kawai ga alaman zina na kirikiri a fuskansa cewa wahayin ba da rasulullahi ce a ina firasa wallahi ce ba wahayi ba ne firasa ne ta gani don haka duka wannan ne ba komai ya haifar da shi ba sai aiki da abin da aka sani duk wanda ya aiki da abin da aka sani ya sani sai ga Allah subhanahu wa ta'ala shine zaka ji wani hadisi yana nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha faruba muballagin aw amin sami nabbar Allah ra'an Allah ya haskaka fuskan wani mutum wanda ya ji zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike wanda hadisi ɗaya ne kaji sai kai aiki da wannan hadisin kaman yanda kaji kaman yanda kaji kuma ka isar da shi sai Allah ya haskaka fuskanka duk wanda ya ganka sai ya ga haske a fuskanka nabbar Allah ra'an sai a riga ganin wani haske na imani wani haske na son Allah a fuskar mutum a rasa ina wannan haske yake samu asali ba komai bane sai aiki da abinda ya sani na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko nan kankanta abin da ka sani an ce wai wata rana wata rana wani bawan Allah ya je wurin wani malami ya zauna ya yi masa hidima ya yi karatu shekaru a wurinsa da zai tafiye ke cewa to duk da wannan karatun da kai a wuri na zan baka wani karatu guda ɗaya wanda ya fi duka karatun da kai a wuri mai muhimmanci ya ce garinku garinku akwai shaidan ya ce a ƙwarai akwai shaidan ya ce shaidan din nan in ya zo maku ya kuke kore shi ya ce in ya zo sai mu kore shi a kuzi billahi da shaidan da jin sai ya ruga abuce ba mu kore shi in ya zo mu kore shi ya ce to ya to ai za ku ta wahala ya zo ku kore shi baka ga misali mai zikir sallah ba in yi miƙe zai yi sallah ga hadisi ingantacce yana cewa in ya tada iqama sai shedan ya gudu yana tusa yana ihu har sai ya je bangon duniya ba ba da hadisi yace ba amma da ya fara sallan kuma alhamdulillah sai shedan ya dawo fa yabda wasbisu hatta ma ya tuya hisnaini sallah am arba'an ko daga fara sallan kuma sai ya dawo in ya da ya abu ya tabi da ya abu ya dawo cikin sakan yake zuwa ya dawo ko akalla min sakan ma ya ce saboda haka ai sai ku karar da rayuwarku gaba ɗaya kuna koran shi yana dawowa kuna ta wahala ku da shi ko ba haka ba ya ce in baka wani dabara mana ya ce shinkaran nan shi shaitan ɗin yana da ubangiji ya ce yana da ubangiji ya ubangijin shi ya ce allah allah da halitta shi ne ubangijin shi ya ce to shaitan kare ne daga cikin karnukan allah saboda haka idan kana so ka zauna lafiya da shaitan ku zama ba ka ba shi ma'ana kenan ba ka ba shi nake nufi ya ce to ka riƙe mai gidansa idan ka rike mai gidansa shi ke nan sai ka gashi ma kun yi salamun salamu ko ba haka ba wajen ka rike ubangiji ka rike zikirin Allah ka rike Allah shi ke nan ce dan sai ka zama irin nasarar na umar ko ba za a haɗa layi to kaga wannan duka dai na nuna mana mu shagala da Allah subhanahu wa ta'ala mu shagala da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ko da yaushe to wannan mazhaban Ahmad ibn Hanbal kenan to suka ce to ina ga kuma idan yana sallan cikin jama'a ne misali sallan da yake yi jami'i ne sai ya tuna shin zai yanke sallan ne zai ci gaba ne kana sallan azhar ko la'asar jami'i kana bin liman sai ka tuna ai baka yi azhar ba na za ka yi to a nan wurin malamai suka yi fatawa uku suka ce na farko dai ko suka ce zai karasa sallan da yake yi tare da liman amma dai ba ta in ya karasa ta sai dawo ya zama sannan kuma yi na'asa ko suka ce a'a zai karasa sallan da yake yi tare da liman tana nan kuma in ya gama sai ya wacce ta wuce alfa'ita amma wannan ra'ayi ne marjuhi mai rauni wanda ba su yi ra'atin tartibi ba ke wasu ka ce a zai yanke sai je ya zaharinsa sannan ya dawo ya yi la'asar a nan wurin wannan karatun ya ishe mu mu gane kamar yadda na sau faɗi a baya kasan karatu na da faɗi ni dai karatu na da leke-leke na bai kai na ga wannan ba ya ishe mu mu gane ba ya da asali ba ya da asali mutum ya ce yana sallan azahar yana bin mai la'asar ba ya da asali ina zaton ina zaton kamar yadda na taɓa faɗi babu wani hadisi guda ɗaya wanda yake da kusanci da inganci wanda ya ce ya halatta ne la'asar ya bi mai azahar ko mai azahar ya bi mai la'asar babu na'am akwai hadisi wanda ya nuna da cewa mai farilla zai bi mai nafila mai farilla zai bi mai nafila akwai hadisai ko da yake a imma suna da yadda suke fahimtar waɗannan hadisan suna ganin wasu hadisai ne suka faru a lokacin da mutane misali ba su san ba sallan ma wasu ke yanzu a suka musulunta suna bukatar wanda zai koya musu sallah sai ka ga wani ya zo ya yi sallah da manzan Allah ya tafi ya je yi wasu kuma sallah bayan ya yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda cikin su ba wanda zai iya yin sallah ba wanda zai iya yin shi amma mutum yana sallan azhar yana bin mai la'asar ko yana la'asar da haka zai halatta to da a wannan sallan ba a sami shikari ba shine mahallin shahid ina fata an fahimta da shi kenan a ce in yana cikin bin sallah sai ya tuna bai azara zai bai da tashi da yanzu azara to ba malamin da ya wannan fatawa ko ba haka ba liman na la'asar ka zo ka ba shiga sallah tare da liman kana cikin bi sai ka tuna ai kai baka yi azhar da wannan fatawan ingantacciya ce da shi kenan sai a ce to sai ya maida wannan sallar tashi azhar in ya iya sai ya la'asar to babu malami a duniya wanda ya tafi zuwa ga wannan fahimta kamar yadda na ce wallahu alam na akwai ni ban sani ba watan matsalolin dai da maganganun da malamai suka faɗa su ne waɗannan maganganun guda uku wallahu alam don haka don haka abin da ake so shine in mutum ya manta da sallah ya tuna ta to falyusalliha idza zakara idan ya kasance cikin sallah ne idan ya kasance cikin sallah ne saboda hurumin sallah a mazhaban malikiya suka tafi akan cewa to ya karasa wannan sallah a matsayin nafila kawai sannan sai a zahar din ya dawo yi la'asar Allah ba fa inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin girma da daukaka yana cewa a littafin sa aqimi salatu min salata li dhikri ka tsaye da sallah dan ambatona kamar yadda muka ce dan ambatona a nan wurin shine riwaya mafi shahara amma ya inganta lil dhikra saboda wata kira'a ce dhikri yana nuna cewa sallah ana yin ta don zikirin Allah sallah ana yin ta don zikirin Allah wata manufan sallah da ka ganshi ai zikiri shine manufan sallah Allah subhanahu wataala ya ce ma bawa ya zikiri a kowane yanayi to in aka barka ba a sa maka sallah ba to zai ka manta wani yanayi baka sa zikiri ba ko sai mutum ya manta wani yanayi zai zikiri kuma an ba wa ya shiga da wata yanayi a cikin yanayinsa da baya zikiri to wannan yanayin tababbe ne kuma abin da dama ne gare shi a tsakanin shi da Allah ranar tashin kiyama to shi yasa aka shar'an da sallah shi ke na au kana tsaye kai zikiri kayi hukuku kai zikiri ka miƙe kai zikiri kayi sujada kai zikiri haka a kowane yanayi sai ya zama ka zauna kai zikiri sai ya zama bawa a kowane yanayi a rana yana zikiri yasbuna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wallahu alam amma dai kamar yadda muka ce abin da yafi dacewa da siyakin shine lil zikra kuma shi ma ya inganta a matsayin hadisi wata sai da sallah don tunawa wata lokacin da aka tuna ta shine lokacin da ta wajaba sai a tsaida ta to wannan kuma anan wanda kuma ya bar sallah da gangar shi ko matsalan shi za ta taso ko wannan wanda ya bari dan ya manta ne shine duk abin da hadisi ya zo da shi to wanda ya bari da gangar kuma ba jamhurin malamai wajen muka ce jamhur muna nufin ilahi ko muna nufin gamayyansu mafi yawansu ba mafi yawa kawai mai sauki ba kamar casa'in da biyar bisa ɗari sun tafi akan cewa mutum ya bar sallah da gangar har lokacin ta fita dole daga baya ya rama sallah dole daga baya ya rama sallah domin barin sallah da gangar kala biyu ne. akwai na shagala akwai na ganganci ba za a yi ba na ganganci ba za a yi wani yasin billahi wannan ai kaga ba wannan yana bukatar ma yusta zabo illa kusi da kufran ne ko ba haka ba amma na shagala kana cikin wani aiki kai direban taxi ne kana ta bari da Allah in sauri in sagari kaza sannan in sallah bari in sagari kaza har lokaci ya fita ko ko kana wani dinki kana son sai ka kai wani wuri ko kai alaran ne kana rubutun sha kana ta son sai ka isa wani wuri sannan za ka tsaya kai sallah har dai lokaci to ko ma dai menene kana wani sana'a ko kana wani mitin kamar yan boko yanzu yan duniya da za a shiga mitin ana ta yi ko irin bari dai bari a kai wuri kaza zan tsaya je in sallah bari a kai wuri kaza to kaga wannan da gangar ne dan ba ka manta bane ba sahu bane ko ba haka bane to to to jamhurin malamai sun tafi akan cewa wannan dole ya rama kuma ya istighfari ya rama sallan kuma ya istighfari wasu kuma yin kaɗan suka tara kan cewa a'a ba zai rama ba saboda ba inda manzan Allah ya ce ya rama irin wannan to me ma ya kawo magana ai da ma ba zai ma yuyu ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi a manta sallah da gangara ba ya har nafsi ne zai ce ba zai ba inda ba ne da ba zai ra zai bar sallah da gangara a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai ma taso ba saboda haka a nan ka'idar da ake bi shine akwai wani abu da ake ce mai qiyasul aula qiyasul aula kaman kai ne kana da yara kana da yara yayan kai sai ga wani dan shekara biyar ka zo za ka kora yara a cikin gona sai ka ga wani shekara shi goma sai ka ce kai wa na kai ka haka kai shekara goma wuce ka kaje gona shekara ka har ya kai goma wuce gona wai sai wani shi ko dan shekara goma sha takwas a cikin daki wajen da shi ba shi ka ce ma ba sai ya ƙara jan bargo ya ci gaba da nishani a kaga ba da hankali ko ba haka ba in dai ka zo ka ce wannan har ka kai shekara goma wuce ka je gona to ai dan shekara goma sha takwas min ba da aula to haka baya bukatan ma in dai da wannan kai tabriri har ya kai shekara kaza to ai kuma dan shekara wanda ya wuce wannan shekarun baya bukatar shi ma sai an ce mishi kai ma shekarun ka kaza ai daga nan ma'ana ana nufin duk wanda ya kai wannan shekarun zuwa sama to malamai sai suna kiran wannan abin kiyasul aula sai ce ai min babin aula in har za a yi ma wane to ai wane shi ya fi cancanta kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ba iyaka a cikin addini ko kamar hadisin azumin ranar Ashura ba an zo an sami Yahudawa suna azunta bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nahanu ahauku in har kun za ku yi bude ba kuma wani bin annabi Musa kuke ba bin addinin nashi da kike ai mu da muka karbo abu daga mishkati daya mu da al'umman al'umma na suke kan turbin turbar annabi Musa alaihi salam su suka fi cancanta kai kiyasu aula kenan min babil aula in har ku za ku murna da halakan fir'auna da tsiran annabi Musa to ai mu muka bi cancanta da murna da halakan fir'auna da tsiran annabi Musa wannan abu ne wanda yake fitri wadihi inda ba zan je kawai amal basirati da ka sako su su ci ai Allah baran ba za a rama irin wannan sallah ba wallahu ta'ala kuma wasu ma suna ganin cewa a handaku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mantawa yayi da sallan la'asar ba wasu na ganin ba ma la'asar bane asuba da azhar da la'asar ne gaba daya duk da hadisi suna nan sun zo akan duka waɗannan wasu kuma suna ganin a'a la'asar ne kawai kuma ai abin da ya inganta shine ba mantawa bane innama shugina ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ka tura wuta a cikin kaburburan su da gidajensu sai shagaltar da mu ko shagala ne watan abin da ake manzo Allah sallallahu alaihi ba zai shagala ba amma watan kaman dai wannan ka'ida inni la ansa au unsa ko la ansa walakin unsa li asunna manzo Allah sallallahu alaihi yayi wannan ne dan ya koya wa al'umma ya sunnantar ma al'umma in mutum ya sami kan irin wannan yanayin ya zai yi wallahi ta'ala وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضعوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم wani hadisin an roce shi daga malik daga zaidun aslam kamar yadda muka sani shi ma dai tabi'i ne amma dai watan hadisin yana da mursali ne kenan cewa shine dai hadisin da ya gabata illa dan bambance bambance kawai cikin lafazi an rasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam watan wani lokaci manzo Allah ya sauka domin hutawa a ƙarshen dare kamar yadda muka faɗi lailatan wata rana da daddare bai faɗi kaga yau lokacin dawa daga ina bane domin an yi sabani da yawa kan daga ina ne wasu ce da lokacin dawa daga hunain ne wasu ce lokacin dawa daga hudaybiya ne wasu suka ce daga kaibara wasu suka ce haka dai maganganu da yawa suka ce daga tabuka ne shi ne hunain da kaibara abin da yasa aka sami sabani hunain da kaibar saboda da ana rubutu ba dugo ba wasai don ka rubuta hunain ka rubuta haibar in ba rubutun ya bambance nunin karshe da ra'i wanda kuma alarammomi ba kasafai suke bambancewa ba nu'ara ma suke kiran su ne saboda haka sai mutum ya kasa gane su saboda ba dugu ba wasani don haka hunaydu da haibar za su karantu iri ɗaya wallahu alam so wata rana bi tsari ke makka ta hanyar makka to anan wasu ka ce wannan ba shi ne wancan na haibar wasu ka ce a'a ɗaya ne domin hanyar shigowa makka daga haibara shine kuma hanya hanyar shigowa madina afwan daga haibara kuma shine hanyar shigowa daga makka dan haka za a iya kiran duk tsariki makkata ba ana nufin ya fito daga makka ba ana nufin ya fito daga haibara dan duk hanya ɗaya ne kamar yanzu mutum ya ce a kan hanyar mai na zuwa abuja ko hanyar kaduna zuwa abuja kaga zai iya yiwa a zubani kuma duka dai hanyar duka gari biyu ne dan haka ba zai zama an yi kuskure idan aka yi wannan tabirin ba ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة وكلت بلال يا إيقاظ سو دان صلى أو قضى شيني تاش فركرو فرقد بلال سي بلال يكونتا ورقدوا ثم سك كونتا حتى استيقظوا هر دي سك فركا وقد طلعت عليهم الشمس الهادي رانا تارغا تافتو فاستيقظ القوم وقد فزعوا sai mutane suka tashi sahabbai kenan a kaman a gigita ka saboda ba su sallah ba fa amara mu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yarkahu sai sai ma rasulullahi musu umarni su hau dabbobin su hatta yakhruju min zalika alwadi har su fita daga wannan wadi din a wa qala inna hadha wadin bihi shaytan yace wannan wadi fa dama kenan ko shi ke ce wadi wata wurin da yake tsakanin duwatsu biyu haka to wannan katon filin da akan samu tsakanin wani dutse da wani shi ake ce mawadi kwari ko kwari to kwari a wata abin da ya sa kiran shi ba duk kwari ne wadi ba watan wadi zai zama wadi idan ya zama nan barayin ko ta ko ina da dutse ya rufe to sai a kira shi wadi saboda wanda yake can wani wuri ba ma ya gani wanda kamar irin abuja nan duk wiziya ne in muka lura da yanayin gari farakibu hatta kharaju min dalikal wadi sai suka hau dabbobin su a har suka fita daga wannan wadi din sun ma'amara hun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yanzilu sannan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni su sauka wa an yatawadda'u kuma sai alola wa amara bilalan an yunadi bi salat ko an yunadi bi salati ya umarci bilal ya kira zuwa ga sallah au muqima ko kuma ya ikama watan shakkun rawi a nan wurin to anan kaga shine imam malik ya gina mazhabar shi ne cewa ikamar ce kawai ko kuma anan ne shi kuma abu hanifa ya gina mazhabar shi ne cewa ikama ce da azam ne so ga kowanne su akan sunna yake ko ba haka ba kila al-thawri ne ne ba mu san hujjansa ba da yace al-thawri da ɗaya kaulin imam ahmad da muka ambata da suka ce ba ikama ba azan aw yukin fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya salla da mutane thumma sarafa ilaihim wa qad ra'a min faza'ihim sai ya juya zuwa gare su saboda abin da ya gani na wannan watan firgitan da suke da suka tashi ba su yi suka ga lokacin sallah ya wuce ba su yi ba saboda ba su san hukuncin ba a lokacin lokacin dama an yi haka dan a karantar da su hukuncin ne faqala ya ayyuhan nas sai manzo Allah ya ce ya ku mutane inna Allah qabada arwahana Allah subhanahu wataala ya rike watan rayukanmu kaga ana yin amfani da naf akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsika hadisin da ya gabata kaga nafsu nan kuma yin amfani da ruhu inna Allah qabada arwahana walau sha ala raddaha ilaina fi hinin gairi hada da Allah subhanahu wataala ya so da ya dawo mana da rayukan mu a wani lokaci ba wannan watan da wuri ko kuwa ma sai a ranar tashin kiyama duk yanda ya so ya isa yayi subhanahu wataala fa idza raqa ada ahadukum an salati idan da yanku ya kwanta bai sallah ba thumma faza ilaiha sannan ya tashi zuwa gare ta au nasiha ko ya manta ta ثم فزع إليها sannan ya tashi zuwa gare ta falyusalliha wa ta yin farka falyusalliha kama kana yusalliha fi waqtiha ya sallace ta kaman yanda ya saba sallatanta a cikin lokacin ta sai zo da ita watan yanda take summa altafata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila Abi Bakr sai sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waiga zuwa sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu yace mashi faqali yace inna shaytana ta bilalan shaytan ya zo min bilal وهو قائم yana tsaye yusalli yana sallah fa adja'ahu sai ya kwantar da shi falam yazal yuhaddihu bai gushe ba yana tausa shi yana lallashin shi ka san shedan shi dai kara bauta ma Allah kama yuhaddu sabiyu kamar yadda ake tattausa karamin yaro wajen kamar jariri ana so yi bacci ana dan mashi dan lallashi din nan dan ya samu yi bacci hatta na har sai na bilal ya bacci kuma da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilal bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa sayyidina Abubakar wannan sai ya kira bilal fa akhbara bilal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam misal alladhi akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina bilal ya faɗi irin abin da manzo Allah ya faɗa ma Abubakar fa kala Abubakar sai Abubakar ya ashhadu annaka rasulullah na shaida kai manzon Allah nan wurin duk da ba mu da lokaci amma bayani na minti ɗaya ko biyu da za a ga malamai ko al'umma suna ta sabani akan wani abu da bai cancanci sabani ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sunan shi rasulullah manzan Allah idan mutum ya fahimci wannan ya tsaya ma har yana rigima akan manzan Allah ya san gaibu ko bai san gaibu ba ma kuskure ne aslan kuskure ne aslan gardama rigima akan wannan don ne domin shi Allah ne dama yake gaya masa kai tsayar abubuwa ina fata an gane sura ka ba za a ce ai Allah ne kadai ya san gaibu ba wanda ya san gaibu kaza kaza na'am Allah subhanahu wa ta'ala ta kullu ya alamu fi samawati wa fil ardi ghaiba illa Allah na'am aya ne to amma irin waɗannan abubuwan da Allah ya so ya gaya wa manzansa sai mu kira su da sunan daga su wani in ya kira su gaibu gaibu ne domin shi mutumin ba a gaban shi aka yi ba ko ko irin wanda za a yi a gaba in yi kira shi gaibu gaibu ne dan a gaba za a yi ba yanzu za a yi ba amma wani ya ga cewa ai wannan an ba manzon Allah matsayin ubangiji da sauransu watan rashin fahimta don mene ya zama rashin fahimta da ya zauna ya nasiye ta'ammulin ma'anan kalmar rasulullahi rasulullahi dan sakon Allah shi fa bai da wani abu nashi ko guda ɗaya bai da wani abu nashi sai abin da Allah ya ce je ka faɗa sai ya faɗi je ka aikata sai ya aikata ko kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin sura da shi ba yi wani abu nashi balle a ce ni da kai muna da karatu namu shi yasa muke da malami da ya koyar da mu shi ba da malami sai Allah ko ba da malami sai Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne kadai malamin sai ya koyar da shi to ashe wanda Allah subhanahu wataala ya koyar da kansa ba mamaki dan ya zo maluma da karatun Allah ko ba haka ba shi dan sakon Allah ne idan dan sakon Allah ne shi ba yi da komai nasa ai sai kayan ubangiji dan haka idan abin da ya zo maka da shi sai ka ce Allah ne ya zo maka da shi ai ban san kuma fahimta ba in ya zo maka da bai Allah ne ya kawo maka saboda ka dama shi ba nashi bane dama shi ke kawowa saboda ka duk inda kaji manzo Allah ya ce duk wanda ya ce na zan gaibu kaza kaza yana kora abin yana mayarwa zuwa ga ubangiji to amma Allah zai sanar da wani abu daga cikin gaibu ta umma yake sanarwa mishi saboda shi dama ai Allah ne yake bai da wani abu nashi kashi mu ni da kai muna da abubuwa ba namu wanda Allah ya ba mu aro ce ya bar mana namu shi manzo Allah ba ya irin wannan shi ba ya irin wannan kowane abu na shi dama na Allah ne baya mallaka shi yasa kaga ba baya da kayan da zai bari kar ko gani ba ne sai ga ku musi wa alamu anna ma ganin tu min shay'in fa anna lillahi ko saboda shi ba da nashi sallallahu alaihi wasallam nashi shine na Allah dan haka in mutun yayi ta'ammuli da natsuwa ma'anar rasulullahi to ba dalilin iskali dan yanzu kaman wannan manzo Allah ya gaya masa ibnu Abubakar to ai Allah ne ya gaya to da wa yace maka yana sani Allah bai gaya mishi ba dan yanzu wanda ka tambaye mutum wannan zai ce maka eh gaibu ne amma Allah ne ya sanar da shi a'a to da wa yace ba Allah ke sanar da shi ba ban san ko an fahimta ba dama Allah ke sanar da shi dama ba yadda za a iya sani ba da sanarwar Allah ba shi yasa malamai suke cewa akwai bambanci tsakanin al'alimu bil ghaibi da al-mu'allam al'alimu bil ghaibi shine Allah alimul ghaibi fala yuzbiru ala ghaibi ahadan shine Allah illa man irtada min rasulin to mu'allamun bil ghaibi sune manzali Allah ba zai ce kare kana insha Allah inda tambaya assalamu alaikum warahmatullahi inda tambaya samu amsa tambayoyi saboda yanayin lokaci
matari da isnadi yanzu anan galiban cewa matari kenan yana zama isnadi aka fi samu kenan matsala kenan ba a matari ba kamar a ce da isi ok malam ya tambaya ce wai da ake cewa mun yi karatu a bayan magana akan matsin da isnad to wai shi da'af wata rauni ko da'af na hadisi a cikin matani ake fi samun shi ko a cikin isnadi a galibin rauni na hadisi yana zuwa cikin isnadi ne ba cikin matan bal da wuya ma rauni ya zo cikin matan amma yakan zo watan mun ce matan shine lafazin hadisi isnadi shine mutanen da suka rawaito hadisin duk rauni yana zuwa cikin wannan isnadi an sami matsala a cikin isnadi sai a ce hadisi na da rauni amma ba wai lafazin ne ake magana ba shi matanin hadisi watan eh zai yi idan isnadi ya zama da rauni matani ma zai iya zama da rauni amma da wahala isnadi ya zama ingantacce shine nake nufi matani kuma ya zama mai rauni da wahala amma ya kan faru watan isnadi a ce duk wanda suke cikin isnadin nan masu gaskiya ne marasu mantuwa ne kuma sun rike abin da suka faɗi sun yi ada'in shi da kyau sun yi tahammulin shi da kyau sun yi ada'in shi da kyau amma kuma wani hadisin bai inganta ba to bai cika faruwa ba amma yana faruwa a cikin hadisan da ake cewa ma'alulai ma'alulai watan ma'alul ko a ƙa'idar larabci wanda ya dace shine mu'allu watan hadisi mai illa illa shine hadisi ya zo yana da wani abu a ciki wanda wannan abin yana suka cikin hadisi duk daga isnadin ya inganta amma akwai wani abu wanda yake suka cikin wannan hadisin to amma wannan abubuwan gaskiya ba sai manyan malamai suke gane ba zai sai su dan wani abu a cikin matanin sai kai wannan hadisin da dai magana na taɓa ba ɗan uwa misali da hadisin hadisin asra'u kunna li hakan bi atwalu kunna yada ko asra'u kunna li hakan bi atwalu kunna yada hadisin kaga isnadin shi cikin bukhari ma yake saboda haka maganar ma mai inganta ne tasowa amma riwayar bukhari sai ce fadan ma matat saudatu kuma daidai shi ne falan ma matat zainabu shi kuma yana nan a cikin muslim ta fahimce ni saboda nan isnadi daidai ne amma dan sami waham daga cikin ahlul ruwa sai da kai mai da hadisin akwai wato ya zama shafi ya zama khilafu sahihi ko khilafu asahihi saboda shi ta rasuwan iyalan manzo Allah an san watar ga rasuwa ce wacce ce wacce sura da ba matsala ne mai iskali Allahu a'lam dan haka matani yakan zama da rauni a cikin sa amma ba kasafai isnadi yake inganta matani ya zama da matsala ba amma ya kan faru shine kamar a cikin shiru ko illa shine zaka ji an ce hadisi idan ya zama sahihi dole ya zama watan ya zama isnadin shi tasdidi kuma duk rijalansa ingantattu ne ba wanda ke da matsala a ciki yake tuhuma da ƙarya ko mantuwa sannan kuma ba ya da illa a ciki kuma ba ya da shugus to illa da shugus dinnan suna maganar matani ne ba suna maganar isnadi akwai ilimi musamman wanda ake ce mai ilalul ahadith na ba ta ba da na
kamar sallah da nakan da ya kan faruwa yanzu in ka dubu ta zaka tattara liman ya yi sallah kuma a cikin mamu wanda ya samu wanda ya samu kamar ka haɗe ko biyu a cikin sallah ya samu ta da biyu in yi mutum yana cikin sallah sai dai ka shigo wai bin sa yana da yana da faɗi a kasar su kuɗi ka duk wanda ya bi liman
na fahimce ka na fahimce ka ina ga yin kuna faruwa da yawa da ke ishkal din da yake cikin tambayan ka ka shigar da abin da ba a shigar da shi cikin tambaya irin waɗannan cewan da kai halas ne ina son mu gane wannan duka wannan matsaloli ne na furu'a matsaloli na furu'a ba kasafai suke sabani daga halal zuwa haram ba zai wuya kaga wani imam ya ce kaza halal ne wani ya ce haram ne zai wahala bal a mazhabar malikiya ma akwai wani abu da ake cewa mura'atul khilafi idan imam malik ya ce abu haram ne sai ya ji ai wani daga cikin al'umma ko da ba hadisi ba nasi ba komai ya ce abin halal ne sai imam malik ya sauko daga haramin zai ce na koma na bashi a makaroni saboda dai kada a gyara fadin sabani tsakanin al'umma to wannan mas'ala ce ta sabani na na a to babu ga wani ya riga sai mu ce walau abubakar da shi ma na Allah kristan ne ya zo yana son zai sai ƙur'ani na mai fassara na
za a iya sai masa ƙur'ani nan an sarwa kuma eh, Qur'ani ne fasara mai fassara me zai hana Ana so ina son kan sata ba musulmi ba o kirista ba musulmi ba Eh, kirista.
a wani kirista ya a a a subhanallah a a in dai za a kalli nusus nusus na hadisai kire-kire sun hana kai har zuwa ma da qur'ani garin da ba na musulmi ba hadisi manzo Allah ya hana manzo Allah ya hana qur'ani ne fasara kila inda fasaran zalla ba qur'ani fasarar ne zalla ba ba ba ba ba ba al- ba ba alqur'ani to kila sai a ba shi wannan ba laifi idan kila dan ya amfana ne da sauransu amma dai bai halatta ba wanda ba musulmi ya ta alqur'ani na'am baba kamar bayan da kamar zawadi
ha ma'anar su guda da shi da koko suna da bambanci
eh to malamin ce dan da aka yi na waji ma'anan su guda da shi'ibu ko suna da bambanci ba ma'anan su guda ba shi'ibu watan shi kawai yana nufin wani bangare ne wani ɓarai watan misali kaga zai yi wuri an karkasa shi kamar gari guda ne akwai kamar yanzu misali shigo kamar yanzu nan da garin nan da muke da zone kaza zone kaza ko area kaza area kaza to su sun fi kama da shi'u watan wani sashi bangare da bangare ko ɓarai da ɓarai wallahu a'lam amma shi waji abin da yake nufi dukkan abin da yake tsakanin wasu tudu guda biyu wannan babban fili da ake samu tsakanin wani dutse da wani dutse to shine waji Ah, ga wani ya aiko da tambaya a rubuce yana cewa hadisin da yake magana idan mutum talauci ya yi masa yawa ya ƙara shin akwai hadisin kuma ko babu kuma ya ingancin hadisin ya isnadinsa yake ba shakka a bayar hadisi wanda ya faɗi wannan amma bai inganta ba amma bai inganta ba A- ba bai inganta ba cewa amma akwai hadisi amma mai rauni ne kwarai ina zaton ina zaton in ba na manta ba na ga hadisin a cikin kanzul umma ina zaton haka ba zato ba ne gaskiya yana cikin kanzul umma to amma dai bai inganta ba bai inganta ba dama kansu umari ya tarkizi a kan tara mafi yawan hadisan da su inganta ba to don haka ba hikima ba ne mutum talauci ya yi mashi yawa ya ce zai je ya ƙara aure ba hikima ba ne inda har daga cikin dalilan da suke hana auren ma talauci idan talauci ya yi mutum yawa a cikin da karya aure a kaga kuma ba hankali ba ne haka wannan kuma ya tambaya ce imamu sayuti a wani karni ya rayu kuma a wanne ya rasu eh sunan daidai shine sayuti duk da abin da ya shahara shine suyuti wato sunan shi shi mutum wani gari ne a misra da ake cewa asiyo asiyo to ana kiran shi al-asiyuti al-asiyuti da ko na abu malaman sarfu da mun ta karatun nahawun mu da mun kai zuwa wurin ana cewa al-i'lal bin naqli ko al-ijal bin naqli to al'asiyuti sai aka ɗauke wasalin a ɗin nan na asiyuti aka mayar silin da sai aka cire alhamza sai aka ce asayuti saboda shi sinin ɗaurarre ne da aka cire alhamzan sai aka mai da wasalin alhamzan a kan sinin to ya rayu ne a ƙarni na tar an haife shi hijira na shekara 835 fil ashhar ya rasu a ƙarni na goma ya rasu hijira na da shekara 911 fil ashhar wata karni na goma kenan ko Allah wa alam an haife shi karni na tara ya rasu karni na goma amma rayuwar shi gaba daya karni na tara a me zai hana ina ya ce da mutum ya tara dukiya ta hanyar haram bayan ya rasu ƴaƴansa za su ci dukiyar a matsayin gado kuma halal ma gare su ba za su ci da zai hana su ai ya zo musu ta hanyar gado saboda haka ɗaya daga cikin hanyoyin da kuɗi ke halatta ga mai mallakar shi shine ta hanyar gado ko da shi wanda ya samu da shukuha a ciki da meye da sauran shi wanda ya gada Allah ne yanke ya bashi saboda haka ba za a ce shi ma haram ne gare shi wannan kuɗi Allah ya fara na'am sai a gaban ka
akwai wani sun suna sallah cikin sujada ina ji suna karanta rabbana atina fid dunya cikin sujada ya halatta
eh abin da yafi inganta shi ne tasbihi amma ya halatta kai addu'a ya halatta amma abin da yafi inganta shi ne tasbihi wata rana hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Hibban daga Sayyidina Abdullah ibn Abbas ya ce wata rana a ya ga wata itaciya ta yi sujada sai ya ji tana cewa Allahumma ba li indaka biha wizra waktub hali biha indaka ajra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud Allahumma ij'alha li indaka zukhra واكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود sai zo ya gaya wa sayyidina rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam yace ba su bar wurin ba sai ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an lokacin sallah ya tashi yana sallah yayi sujada yana karanta wannan addu'a a cikin sujada amma abin da aka fi so shine tasbihi na'am sai anan shi mutum ya yi wata ishara zakiya na nuni ga cewa wani abu zai iya kwatan fim abin da ya fi shi daraja a asali a wani wuri sai yake cewa misali mutum yi ruku'u sai fara karatun ƙur'ani ta ƙur'ani da ya komai daraja amma a ruku'u in kai ƙur'ani to ka bar abu ladan shi bai kai ka yi tasbihi ba ka yi tasbihi ya fi dada na sai bin masuki sallah matsala ce ta sabani kamar yadda na ce wata rana wani mutum ya zo masallaci an idar da sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a sami wanda zai taya wannan sallah ba to wasu sai suna ganin cewa tun da niyyar su ta sha bambam amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ya taya shi kuma ya limanci wancan din ba wancan din ya limanta ba da saurari sai suke ganin cewa ya halatta a wanda aka rike musbuki ne sallah amma asalin ka'ida a cikin addini shine niyya kasancewa musbuki yana sallah da niyyan cewa afwan wajen ma'amumi yana sallah da niyyan cewa shi ma'amumi shi ma'amumi da saurari wasu ke ganin cewa ba zai yiwu wani ya zo kuma ya bi shi sallah saboda shi niyyarsa ta ma'amuli wannan dai matsala ce wacce take malamai sun yi sabani na
na matsayin wanda a wurin kamar aka ce shaɗu Allah ila illa ya ce wa hada bula shari'a
to ban san haka a matsayin a matsayin sunna ba amma ba laifi ba amma ban san haka a matsayin sunna ba abinda na sani idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka qulu mithla ma yaqulu illa a wurin wurin wurin a a hayya ala salat sai wani riwaya za a maimaita wani riwaya za a ce na wani wala wata Allah ba na
wani matsala na maganin mace na hada kai wuce kaɗan na matsalar mace ne take haida sai jinin haida ya dauki bayan kusan faɗin rana gobe na raka ɗaya ko kafin da kai na
so idan ta ce za ta je ce wanka abin ta dawo rana faɗi ba wannan sallah a kanta yawa cikin ba wannan sallah a da kanta fara ba ya kanta Eh. ya ce mace ce ta jinin ta ya dauke gwargwadon raka a ɗaya kafin fadawar rana to kaga kafin ta je ta yi wanka ta dawo lokacin sallah ya fita to sura a zahar da la'asar ba su kanta na wannan kaul wadi ba sabani a cikin shi kaulan wadi da karen da malamai ke cewa na akan da game da sujjada na yayin da lokacin da ake karatu Qur'ani ya zo aya da take kan sujjada sujjada ko lokacin da muke sallar magriba da magriba ya zo wasu tubbata sai ya tafi sujjada ya dawo sai kuma ya ruku ya tafi sallah to ya matsayin wannan
to malamai nan sun yi sabani wasu na ganin ba inda za a yi sujada sai inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sujada akwai sujudu salati akwai sujudu tilawati sujudu tilawati ta sallah ba za a yi ta ba sai inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan shi ne abinda malaman mazhabin malikiya suka tafi a dalilin haka suke ganin cewa wuraren sujadan ba su wuce goma sha ɗaya ba sha ɗaya ko gaba ɗaya a kuma ma in ba inda ya da inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yi ba bai halarta a yi ba a ganin su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya inganta ya taba yi sujada na sallah sallan farilla shine sujadan sajada wanda yakan yi ta ranar juma'a sallallahu alaihi wasallama yakan karanta ta kuma yakan yi sujada ranar juma'a da asuba wasu kuma suke ganin a duk inda sujudu tilawa take ko cikin sallah ya cika sayyidina rasulullahi su cira ga wanda ka sani wajibi ne saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman in ana zaune haka ana karatu duk inda aka zo lokacin su tilawa yana yin sujud to dalilin haka suke ganin cewa duk inda su tilawa take dole za a yi sujud so matsala ne dai na sabani ko suna ganin za a yi sujudan dole ko suna ganin kamar a mazhabin maliki a makruhi ne ma ka karanta wurin sujudan a wasu salloli banda waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi musu sujud ta fahimce ni makruhi ne ma karanta wurin saboda dan ba kar bakar su jada saboda sai da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ka gane wasu kuma suna ganin a'a cewa kawai in dai har ka kama karanta ya halatta mutum ya karanta ko ina Qur'ani sura ka in dai har ka karanta ka zo wurin to babu laifi ka yi sujada kamar yanda ta yi ba abin da ya hana ta wannan duk matsaloli ne na furu'a yan uwa ya kamata mu gane wannan matsalan sabanin furu'a ba ya da alaka da sallah ta yi ko sallah ba ta yi ba ba su da alaka kawai tanaffu'i ne na wasu da wanda ya sallah ya karanta fatiha ba basmala da wanda ya bismillah kafin yi fatiha da wanda ya sadar da wanda ya qabdu da wanda haka duka sallan su ta yi ba matsala ne na sallah ta yi ko ba ta yi ba matsala ce ta wacce ce ta fi cika wacce ce ta fi dacewa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine abin da duk malamai suke suke magana a kai kuma na ba mu misali wata rana kila baka nan da kissan sai na Abdullahi bin Mas'udin ko da yazo ya ga wani mutum yayi sallah da jinsatul istiraha yace wannan yana sallah irin na manzon Allah ko ya tuna min irin sallar manzon Allah ka ga mun shi ba irin ta yake yi ba tunda har ga wani yana tuna masa ko ba haka ba yawwa Allah ya gane da mu saboda haka tanabbu'i ne na wasu da za su ce maka ai sallu kamar ra'aytu muni usalli yana nufin har hay'atu salati in ka bari sallan ka ba ta yi ba hay'at wannan gaskiya sanattu ne Allah ya ganar da mu na na na sai
a tambayin da uwaye da kasance idan an fara sallaka ko ka sallaka ta ƙarshe abin da ban gane ba kan al'ansar ban
yana magana cewa ka zo ka bi wanda shi mamuni misali masbuki ne an riga shi sallah sai ka zo ka same shi ya miƙe zai rama sai ka bi shi za ku yi sallah tare shine maganarsa to a nan wurin malamai sun yi sabani a jamhurin malamai sun tafi akan cewa wannan mutum ba za a iya bi shi sallah ka fahimce ni amma wasu sun tafi akan cewa za a iya bi shi kowanne yana da hujjojinsa dukansu sun cira ne daga hadisai illa dukan sun cira daga mafhumu mafahimul hadisi wato abin da suka fahimta daga hadisan shi wannan ya fahimci wancan hadisin da ɗayan ku ba zai ce maka ma wannan cikin sallah ba cewa ai tunda ma ne nafila za ka iya bin shi to ina ga wanda yake masbuki ne wani kuma ya fahimci cewa a'a ai ba za a bi ba saboda niyya ta sha bamban wallahu a'lam na'am
sai na tambaya ne a kan bambancin lafarin hadisi kamar a rubuta hadisi a ce bukari da musulun amma lafazin kuma a ɗaya daga cikinsu
waƙi ne wannan idan aka rubuta hadisi yayi magana akan bambancin lafazi lafazi na sabani saboda ba yana nufin duk hadisan da muke gani lafazin su sune lafazin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta ba sahabbai suna iya kokarin su faɗi lafazin gurgurun yanda manzon Allah ya faɗa ko kusa da yanda ba ne su saba ma ma'anan amma lafazi za a iya samun bambanci ko saboda haka shine zai kafar da wurin riwaya daga wani ya ambaci rawaita hadisi da wani lafazi wani ya zo ya rawaice shi da wani lafazi daban Allahu a'lam na'am alhamdulillah na alaikusa mutum ne ya musu sai ya dawo ya daina da su shekara goma sai aka yi masa wa sai ya zai rama sannan shekara goma kwarai a da abadan
sai Allah ya
na mutu ya rasu in ya rasu anan shi kenan yana cikin ramawa ana tsara Allah subhanahu wataala ya yafe masa duk da hadisi ya ce farkon abin da ake dubawa na bawa sallah ne to amma tunda yana cikin ramawan ya rasu to ba komai wasu kuma suna ganin yana nan akan zimman akilan su za su rama masa amma dai wannan masaba ce wanda take ba ita ce shahararriya ba amma ka san sun dogara ne su ma da hadisin hajji ko da hadisin azumi wanda ta zo ta sami manzon Allah ta ce babanta ya rasu yana da hajji za ta rama mashi ya ce daidun lahi a haƙƙo bil qaba'i to ma'ana su ma dai suna da hadisin da suka dogara shi amma dai in ya rasu muna fatan Allah subhanahu wataala ya fi mashi tunda yana cikin azmar rama waɗannan sallolin da suka wuce shi amma dai dole ya rama to kuma bayan Allah suna da abubuwa kuma wannan wani abu ne daban amma dai ramawa shi ne abin da aka sani wajibi ya rama na
sai kuma jin ya kama shi har azumi ya wuce da azumi da rasu za a rama da azumi a cikin
ai shi ne nan muke magana matsala ce ta sabani mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba za a rama masa saboda saboda ai bai sami dama shi azumi bai zama har yanzu bai zama wajibinsa ba domin bai sami dama ya warke yana zaune bai rama azumi ba ba yi da lafiya ne kamar yanzu misali da zai tana rashin lafiya har ramadana ta kare kewayowa sai ya warke ana gobe ramadana kaga na ai na wannan shekaran zai yi, sai ramadana ta wuce kuma sannan zai rama na baya ko ba haka ba to wasu kuma suka ce a zai za a rama masa saboda wannan hadisin na haƙƙun bahi a haƙƙo a dainul bahi a haƙƙo bil qada'i bashin Allah shine yafi cancanta a biya to tunda akwai bashi na kansa na mutane na Allah subhanahu wata'ala to sai magadansa su biya masa hadisi ne shi ma kuma ingantacce na'am alhamdulillah a da yake ai wannan wurin ya musulunta ne yayi azib asmar ta musulunta ta ga wata yayin tambaya ce yaya tabbacin kissan sayyidina Umar wanda ya karanta wani abu a ciki ya musulunta a nan wurin wurin da'awa ne kuma kamar yadda ka sani wannan ba qur'ani ne kamilan ba wannan lokacin a makka ne ke da qur'anin da yake nan sura ɗaya ne ko biyu haka a hannunsu suka bashi wallahu alam kuma wannan lokacin watan kamar ma ya riga musulunta azmar ta musulunci sun riga sun ganta ya sha bamban da bata misali mutumin da zai dauka qur'ani kamilan qur'ani kamilan ba mai daukar shi sai mai sarki ba abi halatta a daura shi a hannun da ba na musulmi ba ka gane inna huwa qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mudahharun bai halatta wanda ba mai tsarki bai dauki alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana har yin tafiya a ingantaccen hadisi da alqur'ani zuwa garin waɗanda ba musulmi ba kafin jin to wannan shi to amma kuma wacan kamar yadda muka ce misali shi yasa ni ma ne to ga cini ce kamar idan fassara ne kaga fassaran wannan rubutun ka ne kai ba magana Allah ba ko tarjaman ma'anoni misali mutum ya tarjama alqur'ani wannan nashi aikin ne saboda ba shine alqur'ani ba dan haka kila mutum aka ga yana son domin ilmanta da sauransu a bashi wannan ba laifi bane wallahi a'lam to kuma sannan akwai wani abu wanda yake wanda misali za ka jance sarak bihin balwa wacan wani abu da ba za a iya kare shi ba to shine wannan yanzu ba za ka iya hana isan qur'ani zuwa ga wanda ba musulmi ba zai yi ba sai amma dai an fadi fatawan kawai yanda take amma dai yanzu duniya ta riga ta yi fadin da duk inda yake so zai iya samu da dauka